الله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته زامت قبل كراتوني إن شاء الله تعالى أتكلم التاب من البركة للتافا أحكام الجنائز وبدأها na Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani Allah ya ji kansa da rama a wancan sati mun tsaya ne a mun shiga fasali na goma sha biyar shine fasali da yake mana bayani akan ta'aziyya at-ta'ziyatu malam ya kulla fasali ko kuma matsala ta ɗari da goma sha ɗaya da cewa wa tushra'u ta'ziyatu alil mayiti wa fi hadithani ma'ana an shar'anta yi wa iyalan mamaci ta'aziyya malai ce a cikin wannan matsala akwai hadisai guda biyu sannan ya kawo su ya kuma tsallaka kan matsala ta ɗari da goma sha biyu shine ya yi bayani akan za a yi musu ta'aziyya ne akan abin da aka san zai kawo musu da bakin cikin da suke ciki da kuma ƙoƙarin ɗora su akan haƙuri da kuma lallashi da kuma yin addu'a ga mamaci shine abin da za a yi ta'aziyyar a kansa to a cikin wannan matsala muke malam ya kawo mana hadisi guda ɗaya lokaci ya ƙure maka dakata yanzu zamu shiga hadisi na biyun insha Allah ta'ala malam yace athani hadisi na biyu an buraida ibn an buraida ibn al-husayb qala an karbo daga buraida dan husayb yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yata'ahadu al-ansara annab tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya kasance yana kiwatar yana bibiyar mutanen madina ma'ana yana lura da halin da suke ciki wa ya'uduhum yakan je ya duba su idan ya samu labari ba su da lafiya wa yas'alu anhum yana kuma tambaya game da su annab tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi a matsayinsa na shugaba jagora to yakan bibi halin mutane ina wane kwana biyu bai ga wani ba ina wane ya shiga zai tambaya idan ya samu labari ba shi da lafiya to zai tashi zai duba shi tsira da abincin Allah su ƙara tabbata a gare shi haka shugaba ya kamata ya kasance sannan yakan tambaye su idan kwana biyu bai ga mutum ba fa balagahu sai labari ya iso masa an imra'atin min al-ansari ma tabna ma tabnuha wa laysa laha ghayruhu sai labari ya iso masa tsira da abincin Allah su ƙara tabbata a gare shi cewa akwai wata mata daga cikin mutanen Madina da suka yi imani wanda ɗanta ya rasu kuma ba ta da wani ɗan sai shi shi kaɗai take da shi kuma Allah maɗaukin sarki ya ɗauke kayansa saboda haka wa annaha jazi'at alaihi jaz'an shadida ta yi raki raki mai tsanani akan mutuwar wannan ɗanata ta damu damuwa mai tsanani saboda mai shi shi kaɗai ne ɗa da mahaifi musamman yadda ya kasance shi kaɗai yake da ita shi kaɗai take da shi ba ta da waninsa so da ka ta damu damuwa mai yawa kwarai da gaske fa'ataha annabiyyu sallallahu alaihi wa sallam wa ma'ahu ashabuhu annaban Allah tsira da amincin Allah tsara tabbata a gare shi ya tashi da kafarsa mai albarka ya dauki wasu daga cikin sabon sai ya ce ku tashi mu je mu mata ta'aziya sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah suka tafi shi da wasu daga cikin sabon sa falamma balagha babal mar'ati lokacin da suka isa kofar gidan waccan matar qila lil mar'ati sai aka ce da wannan mata inna nabiyallahi yuridu an yadkhula ai annaban Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi yana so fe shigo yana neman izini ki bashi dama shigo domin ya miki ta'aziyya fa dakhala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai muƙaddara cewa ta ba da dama cewa tunda annabi ne tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi ku ce me shigo saboda haka annabi ya shiga da shi da mutanensa lokacin da manzon Allah ya shiga cikin gidan wannan mata fa qala ya ce mata amma ki saurara innahu balagani annaki jazi'ti ala ibniki cewa yadda al'amarin yake labari fa iso mun cewa ɗanki ya rasu kuma kin yi raki sosai akan mutuwarsa kin damu damuwa mai tsanani akan mutuwar wannan yaro naki fa amaraha bi taqwallah wa bis sabri saboda ka sai annabi tsira da amincin Allah tsara tabbata a gare shi umarce ta da ta ji tsoron Allah ta kuma ya haƙuri ya lallashe ta ya ba ta haƙuri fa qalat sai ta ce ya rasulullah ya manzan Allah mali la ajza'u ya rasulullah to me yasa ba zan yi raki ba wa inni mar'atun raqubun na kasance mace ce ni da idan na haifi 'ya'ya ba sa zama abin da ake nufi da raqub kenan ma'ana mace da ta haifi ɗa sai ya mutu da ta haifi ɗa sai ya mutu ita ce raƙobun ina fata an gane to halinta ne haka da ta haifi ya komawa suke ba sa rayuwa to wannan kuma Allah madaukakin sarki sai ya raya mata shi ya fara girma kuma shi ma sai Allah ya dauke kayansa kun fahimci abin ko to kun ga akwai damuwa sosai da sosai ta ce to ya rasulullahi za a bazan dan ba na kasance mace ce da na haifi yara sai su mutu kuma wannan Allah ya raya min shi ya rasu shi ma shi yasa na shiga cikin wani hali la alidu na kasance ba na haihuwar yara su zauna ba tana nufi ba ta haihuwa gaba ɗaya ba la'ali da shi ne ba na haihuwar yara su zauna walam ya kulli ghairuhu na kasance kuma ba ni da waninsa shi kaɗai ya rage mu faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai mazan allah tsira da amincin allah tsara tabbata a gare shi cikin hikimarsa da basirarsa da allah maɗaukakin sarki ya bashi wajen iya lallashin mutum da kwantar masa da hankali sai ce mata arraqubu kin san wane ne ku arraqubu wanda idan ya yi ‘ya'yansa ba sa zama kin san waye wannan wanda yake asarar ‘ya'ya allazi ya baka waladuha shine wanda ɗansa yake zama shine wanda ɗansa yake zama idan ya haife shi an fahimta kuwa ma'ana annabi yana so ya canza mata ya canza mata abin kenan ita tana gani cewa idan ta haifi ‘ya'ya ba ta ba sa zama saboda haka ita ce raƙub sai annabi ya ce ai ba ke ba ke ce raƙub ba wanda yake asarar ‘ya'ya shine wanda ‘ya'yansa suke zama amma ke da kika haife suke mutuwa baki asarar kuɗi daga cikin su ba ina fata an gane sai annabi ya ce mata sun maƙala mamin min imri'in aw imra'atin muslimatin ya mutu laha thalathatu auladin sai annabi tsira da amincin Allah ta tabbata a gare shi ce ai babu wani mutum ko wata mace musulma ko musulmi da ƴaƴansa guda uku ko ƴaƴanta guda uku za su rasu yahtasibuhum yayi haƙuri ya nemi ladansa a wajen Allah subhanahu wataala illa a dakhalahu bihimul janna face sai Allah madaukakin sarki ya shigar da wannan mutumin ko wannan mata aljanna sanadiya mutuwa yayin nasa guda uku ashe kun ga falla ce babba Allah madaukakin sarki ya baka yaya sai kuma ya dauke su tun suna kananan su me yiwa ne kai ba za ka yi aikin da zai kai ka aljanna ba ka samu gazawa da gajiya wajen aikinka idan da za a dora aikinka a mizani na auna ayyukan bayan ranar tashin kiyama ba za ka yi labari ba to amma sakamakon na yan naka sai Allah madaukakin sarki kaddara ta dalilin zaka shiga aljanna duk ayyukan naka da kai marasa kyau sai Allah ya kawo da kai gabarin sai a share sai a ce zo ka tafi aljanna sakamakon ayyanka da suka rasu to amma ga lokacin da abin ya fara mutum ya samu damuwa da rashin jin daɗi a duniya to babban dai abin da ake bukata shine mutum ya haƙuri lokacin da abin ya same shi duk irin waɗannan abubuwan da ake faɗa idan har ya samu mutum mutum bai haƙuri ba ya yi raki ya faɗo su maganganu da ba su dace ba wannan falalafa ba zai same ta ba ana bayani ne ga mutumin da ya haƙuri ya jure to ya cika sharaɗi ke da insha Allah ta'ala sai ya dace Allah ya samu dace annabi tsira da amincin Allah tsara tabbata a gare shi ce idan har Allah madaukakin sarki ya bawa mutum yayi guda uku ya haƙuri ya jure ya kuma mai da lamarin zuwa ga Allah madaukakin sarki to zai shiga aljanna ta sanadiyar su fa qala umar sai sayyidina umar dan khattabi yarda Allah ta'ala tabbata a gare shi yace wa huwa an yaminin nabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin yana daman annabi tsira da abincin Allah su ƙara tabbata a gare shi bi abi anta wa ummi wa thnaini sai sai na umar ya ce ya rasulullah na ba da fansar mahaifina da mahaifiyata a gare ka ya rasulullah mutum biyu fa ko kuma yara biyu fa su ma idan suka rasu mutum ya haƙuri ya jure ya nemi lada a wajen Allah shi ma za a bashi aljanna qala wa thnaini sai annabi ya ce har mutum biyu ma ashe kun ga ba sai guda uku ba bi ma idan suka yi haƙuri idan mutum ya haƙuri ya jure alam ɗaukin sarki zai bashi aljanna ta sandiya su a kharajahu al-hakimu imam al-hakim ya fitar da wannan hadisi wa qala yace sahihul isnadi wa faqa adh-dhabi isnadin sa ingantacce ne imam adh-dhabi yace kuma haka ne qultu albani yace bal huwa ala shart muslim bar ma hadisin ai ingancin sa ma ya ɗaukaka har ya kai ya hau sharɗin imam muslim fa inna rijalahu hakika mazajen da suke cikin hadisin kulluhum rijalun sahihun sahih dukkanin su mazaje ne da suke malaman bukhari da muslim sun rawaito sana rawaito hadisi daga wajen su lakin ahdahum fihi da'afun sai da ɗaya daga cikin su akwai ɗan rauni a tattare da shi min qibali hifzihi tuzan min qibali min qibali hifzihi tuzan haddasa lakin la yanzilu hadithuhu hadha ar-rutbati al-hasan malace sai dai duk raunin da yake da shi a wajen haddasa hadisin sa ba zai kasa da martaba hasan ba ma'ana hadisi ne da ya kai martaba hasan hadisi ya san ko a kowane irin yanayi hadisi ne da yake karbabbe abin nufi dai wannan hadisi mahallin shahidin ba a cikin sa shine wannan mata dan ta rasu manzon Allah tsira da abincin Allah tsara tabbata a gare shi ya tashi ya je mata ta'aziya dama shine abin da muke bayani ko yawa za a yi wa mutum ta'aziya ne da me abin da zai kwantar masa da hankali ya lallashe shi a kuma ba shi hakuri akan rashin da yi gashi na aka ce annabi tsira da amincin Allah tsara tabbata a gare shi fa amaraha bi taqwallah was sabri annabi umarce ta da ta ji tsoron Allah ta yi haƙuri waɗannan su ne lafazin da ya kamata dama a yau mutum ta'aziyya da su wal hadithu awradahu al haythami fil majma fi bi nahwihi wa ziyadati minhu wa ziyadati minhu dukkanin ƙarin da suke cin hadisin imam al haythami ne wa qala yace rawahu al bazzar wa rijaluhu rijalu sahih al thalith hadisi na uku qawluhu sallallahu alaihi wa sallam hina ma dakhala ala ummi salamata radiyallahu anha faɗin annabi tsira da abincin Allah tsara tabbata a gare shi lokacin da ya shiga wajen ummu salama ummu salama ita ce matar abu salama kuma matar annabi tsira da abincin Allah tsara tabbata a gare shi bayan rasuwar abu salama to lokacin da mijinta na farko abu salama ya rasu annabi ya shiga wajen ta ya mata ta'aziyya to da ya shiga abin da ya ce mata shine aqiba mauti abi salama bayan mutuwar abu salama ya ce mata allahumma ighfir abi salamata ya ubangiji Allah ka yi gafara ga Abu Salama warfa darajatahu fil mahdina Allah ka ɗaukaka darajarsa a cikin shiryayin bayinka wa khlifu fi aqibihi fil ghabirina Allah ka zama halifansa cikin abin da ya bari wanda suka yi saura a duniya waghfir lana walahu ya rabbal alamina ka ji kanmu mu da muke raye shi ma kuma ka ji kansa ya ubangiji mahalicin bayi ko ubangijin bayi wafsah lahu fi qabrihi ka buɗaɗa masa ka yalwata masa a cikin kabarinsa wa nawwir lahu fihi sannan kuma ka haskaka masa kabarinsa annabi tsira da amincin Allah ta'ala tabbata a gare shi yayi mata ta'aziya da waɗannan lafazan babu laifi yanzu idan ka je yin ta'aziya kai mutum wanda ya rasu ka yi masa addu'a da wannan lafazan da suka zo daga annabi tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi sai ka ambaci sunansa Allahumma ghafir li fulalin wa rafa darajatahu bil mahdiyina wa khlifu fi aqibihi fil ghabirina wa ghfir lana wa lahu ya rabbal alamin afsah lahu fi qabri wa nawir lahu fihi shikenan babu laifi sai ka tashi ka to amma kamar yadda na yi bayani babu laifi idan har shi wanda ka je wa ta'aziyar ba zai gane abin da kake faɗa da larabci ba sai ka fassara masa kai masa da yarensa da yake ji akhrajahu muslim wannan hadisi imam muslim ya fitar da shi wa ghayruhu da waninsa daga cikin malaman hadisi wa qadma babi tamami fil mas'ala hadisin ya riga gabata a cikin mas'ala ta 17 shafi da 12 arabi' hadisi na hudu qauluhu sallallahu alaihi wa sallam fadin sa tsira da amincin Allah tsara tabbata a gare shi fi ta'ziyatihi Abdullah bin Ja'far fi abihi lokacin da ya yi wa abdullahi ɗan ja'afar ta'aziyya lokacin da mahaifinsa ya rasu abdullahi ɗan ja'afar shi ne ɗan gidan ja'afar ɗan abi talib shi kuma ja'afar ɗan abi talib yayan sayyidina ali ne ina fata an fahimta yaya ne ga sayyidina ali kun ga shi ma kamar ɗan uwa ne ga annabi tsira da amincin Allah tsara tabbata a gare shi yawwa to lokacin da ya rasu a yakin wancan yaki da mun yi bayanin sa a baya lokacin da aka je yakan rumawa yakin da annabi tsira da amincin Allah tsara tabbata a gare shi kafa ko kuma ya tura wasu komandoji guda uku wanda ya ce idan an kashe wannan wannan ya hau idan an kashe wannan wannan ya hau ai mun tuno yakin ko yawa to wannan yaki ana aka kashe Jafar dan Abi Talib to lokacin da Annabi tsira da amincin Allah tsara tabbata a gare shi je zai yi wa iyalansa ta'ziya sai ya ce Allahumma Allahumma khlif Ja'faran fi ahlihi ya ubangiji ka zama halifan Jafar a cikin iyalinsa Allah ka mai gurbin sa ka kula masa da iyalinsa da abin da ya bari a baya shine abin da yake nufi wa barik li abdullahi fi safaqat yaminihi sannan kai wa abdullahi albarka shi dan nasa babba kenan da aka bari a cikin hada-hada kasuwancinsa safaqat yamini shine abinda mutum yake kullawa na kasuwanci ina fata an fahimta to sai annabi ce shi kuma da aka bari wanda shine a matsayin babba shi zai kula da gidan Allah kai masa albarka a cikin abin da yake juyawa na kasuwanci kun ga ai addu'a ta yi qala ha thalatha marrat annabi ya faɗa ka hasa uku wannan hadisi akhrajahu ahmad bi sanadin sahihin fi athna'i hadithi fi athna'i hadithi ya ati bi tamamihi fi al-mas'alati taliya imam ahmad ya fitar da wannan hadisi a cikin da sanadi wanda yake ingantacce a cikin hadisin da zai zo nan gaba kaɗan a cikin mas'ala mai zuwa insha Allah ta'ala to wannan lafazi da makaranta yanzu shi ma za ka iya amfani da shi wajen yi wa mutum ta'aziyya idan ka je misali babban ɗa ne to za ka iya gaya masa Allah ya ji kan mahaifinka kai kuma da aka bari Allah maɗaukun sarki maka albarka a cikin kasuwancinka shi ma wannan idan ka yayi kun ga dama a baya mala ya gaya mana cewa idan ka je yin ta'aziyya sai ka zaɓi wani lafazi daga cikin lafazan da annabi tsira da abincin Allah su ƙara tabbata a gare shi amfani da sojan yin ta'aziyya ya fi idan duk baka iya haddace su ba ko kuma ba sai suna operation kuma gashi za a yi sallah wannan mun karanta aya cikin fikihu cewa kawai sai kai sallah da takalminka in ka zo kai alola lokacin da tun za ka fita ko za ka sa takalmin sai ka yi alola ka cikakkiya sai ka sa safa ka sa takalmi a kai to duk lokacin da ka zo yin sallah kama ya yi shafa a kan hufi to shafa a kan hufi sai nuna ya halatta a yi shafa a kan dukkan abin da za a yi sallah a ciki ko da wannan yana tambaya cewa daga aljanna bayan ya yin sujada wa annabi adam yana tambaya cewa ya aka yi zo ya masa wasu basin nan tunda an kone shi daga aljanna ne yake zuwa maka mana in zai zo kama ba ai shaitan yana zuwa ya jiri fil insani majarar dam yana iya shiga cikin jinin ka ya zagaya ta ko annabi adam ma ta irin hanyar da kai ma yake iya zuwa maka sannan bayan haka kuma wannan kimali na farko ke suka ce ya fita daga aljanna ai an fitar da shi daga zama a cikin ta ne amma la yalzam cewa don an ce ya fita daga cikinta kuma ya zama ba zai iya dawo ba kamar yadda ya je wa annabi adam an fahimta ai kaga zai zama kenan kamar a ce ya fita da zama ciki amma sai ya zo wa annabi adam saboda ya zo ya masa insha Allah ta'ala Allah ya samu dace mas'ala ta 113 eh kan mu shiga nan mala ya sa lamba a ƙasa yace wa fil ta'ziyati ahadithul ukhra a cikin hadisan a cikin mas'ala ta ta'aziyya malai ce akwai wasu hadisan na daban da suka zo sai dai kuma darabtu safhan an zikraha malai ce na kawo da kai game game da barin su na ina sane na bar su ban kawo su ba me yasa sai ce li da'afiha saboda dukkanin hadisai da basu inganta ba ni ko ina ƙoƙarin tattara hadisai da suka inganta a cikin littafina wa qad bayyantu dhalika fi at-ta'liqat al-jiyad malai ce na bayyana haka a cikin littafi na mai suna ta'liqatul jihad min ha hadisu daga cikin su akwai wani hadisi hadisu kita batin nabi sallallahu alaihi wasallam ila ma'ad akwai hadisin da aka rawaito cewa wai annabi tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya rubuta wa ma'ad dan jabal wata takarda ko wata wasiƙa ya aika masa zuwa inda ya tura shi a matsayin gwamna yana masa ta'aziyya bi wafati bi wafati ibn lahu saboda mutuwar wani ɗansa to wannan hadisi bai inganta ma cewa huwa mawdu'un hadisi ne na ƙarya da inda ku ji an ce hadisi mawdu'i to hadisin abin da ake nufi da shi ne hadisi na ƙarya kawai wal kadhibul mukhtalaq mukhtalaq al mawdu' masnu'u ala an fa dhalikal mawdu'u haka imam al-baiquni ya faɗa hadisin da aka kirkiro shi aka kira shi sai kuma aka jingina shi annabi to shine ake ce masa hadisi mawdu'i kama qala adh-dhahabi kama yadda imam adh-dhahabi ya fa wal asqalani da ibn hajar al-asqalani wa ghairuhuma da wasunsu daga cikin malaman hadisi wa zahala an zalika shaukani imam shaukani ya dan samu zamewa kan wannan hadisi saboda haka shi sai ya tafi a wajen kokarin hassan hadisin wa tabi'ahu siddiq hassan khan haka na babban malami siddiq hassan khan shi ma ya bi imam shaukani a wajen hassan hadisin fa hassanahu duk su bin suka ce hadisi ne hasan taba lil hakim dukkanin su ko sun yi kokarin bin imam al hakim ne wajen hasana wasa da yayi fala yughtaru bi zalika bala yace to kada mu rudu da wannan hasana hadisin da imam shaukani da imam da imam al hakim suka yi da kuma siddiq hasan khan a cikin littattafan su fa inna li kulli jawadin kabwa mala yace saboda kowanne ingarma doki zai iya yin tintibi mala yace bal kabwat ba ma tintibi ba tintiba tintiba ma in dai mutum dan adam ne dole ne duk iliminsa wani lokaci ya ka samu ya dan zami ka alƙalamin sa ya dan zami ya yi kuskure Allah madaukakin sarki ya kaddara manzanni su kadai ne manzanninsa su kaɗai da ba sa yin kuskure ko kuma mala'iku da Allah madaukakin sarki ya kare su ma daga kuskure amma in dai banu adama ne to kowanne mutum zai iya yin daidai zai iya yin kuskure Allah ya samu dace mas'ala ta 113 malai ce wala tuhaddu ta'ziyatu bi thalathati ayyamin la yatajawazuha malai ce ba iyakance ta'ziya na kwana uku kawai ta yadda a ce ba a ketare kwana uku idan aka kwana uku to dole ne a daina mutum ta'ziya ina fata an fahimta akwai wanda suke faɗa cewa ta'aziyya iya kwana uku ne da kwana uku ta wuce kada ƙara mutum ta'aziyya saboda za ka masa fami idan ka ce masa ashe an samu ashe an samu rashi to Allah ya to kuma ka fama masa abin da ya manta da shi haka suka ce to ba daidai bane malai ce ba iyakance ta'aziyya da kwana uku ko bayan shekara goma ne idan baka haɗu da mutum baka haɗu shi zaka mai ta'aziyya ashe wani naka ya rasu Allah barkan sarki ya masa rama Allah ya ji kansa kai masa ta'aziyya babu laifi insha Allah ta'ala malai ce bal mata ra'a ra'a alfa'idatu fi ta'ziyati atabiha duk lokacin da aka ga akwai yiwuwar ko kuma fa'ida a cikin yin ta'ziya to shi mai ta'ziya zai iya zuwa da ita yayi babu laifi faqad thabata anhu sallallahu alaihi wasallam ya tabbata daga annabi tsira da amincin Allah ya tabbata a gare shi annahu azza ba'da thalathati cewa yayi ta'ziya ga wasu bayan kwana uku ya shudi fi hadith abdullah bin ja'far radiyallahu ta'ala anhuma kamar yadda ya zo a cikin hadisin abdullahi dan jafar yarda Allah ta ƙara tabbata a gare su ya ce ba a sa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jishan istu'mila alaihim zaidu bin haritha annabi tsira da abincin Allah ta ƙara tabbata a gare shi ya tura wata rundunar ta yaƙi ita ce wacce rundunar da muka ishara zuwa gare ta ɗazu a kan rundunar sai ya ɗora musu ya ce shugabanku shine zaidu dan haritha wa ƙala annabi ya ce fa'in kutila idan aka kashe zaidu idan aka kashe zaidu a wistu shi da ko kuma yi shahada fa amiru kum ja'afar wanda zai shugabance ku shi ne ja'afar fa'in kutila idan shi ma ja'afar ɗin aka kashe shi a wistu shida ko kuma yi shahada fa amiru kum abdullahi bin rawaha shi ne abdullahi ɗan rawaha falakawul aduwa sabai suka fita suka je wajen filin daga suka kuma haɗu da abokan gaba فأخذ الراية زيد زيد دن حارثة يكسن شيني شغبا نفر كما يريك توتا أما دنسا نجاقورا فقاتل حتى قتل يشغى يياكي يياكي هر آكشش ثم أخذ الراية جعفر sannan sai Ja'far ya karɓi tuta a matsayinsa na komanda ko shugaba na biyu faqatala shi ma ya shiga yayyaki yayyaki hatta qutila har aka kashe shi thumma akhadha Abdullahi sannan komanda na uku Abdullahi dan Rawaha ya karɓa tuta shi ma faƙatala shi ma ya shiga yaƙi yaƙi hatta kutila har aka kashe shi shi kenan duk wanda annabi ya naɗa an kashe su duka sun ma akazar rayata khalid ibn walid sannan sai khalid dan walid wanda shi ba ɗaya daga cikin wanda aka ayyana a matsayin shugabanni shi kuma sai karɓi tutar a matsayin na hudu wannan hadisi abin da ya sa muke wuce shaka duk mun yi bayanin sa a baya gaba ɗaya yawwa fa fataha Allahu alaihi sai Allah ya bada nasara Allah ya bada buɗi a hannun Khalid dan Walid kamar yadda muka bayani a wancan karan nasarar fa da aka samu ba fa kashe mushrikai ake ba ba cin su da yaki ake ba a'a saboda a lokacin mutanen rumawa sun ninka musulmi ninkin ba ninkin sun fi su yawan yawan da ya wuce hankali sun ninka sosai da sosai to amma abin da Khalid ya shine da ya tsaya an ci gaba da yakin zai kasance da wahala a dawo da mutum daya duk za a kashe musulmi gaba daya saboda sun fi su yawa to amma da yake kwararre ne wajen yaki tun a lokacin jahiliya tun kam shigo addinin musulunci sai kasance ya dabarar da ya yi ya dawo da musulmi aka dawo gida lami lafiya ba a ci gaba da kashe mutane ba to wannan shine nasarar da aka samu wanda lokacin Umar dan Khattab kuma aka aka aka sake sabon shiri aka je aka ci rum da yaki ba a buɗe rum ba sai lokacin Umar dan Khattab Allah ƙara masa yadda wa ata khabruhum an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam saboda haka sai labarin abin da ya faru ga waɗancan kwamandoji na annabi tsira da amincin Allah tsara tabbata a gare shi ya iso masa fakhar da ilan nasi saboda haka sai annabi fito zuwa ga mutane ya sa aka tara mutane ya hau mambari fa hamidallah ya gode wa Allah wa asna alaihi ya yabe shi duk inda aka ji an ce annabi ya gode wa Allah ya yabe shi abinda ake abinda malamai suka ce ake nufi shine yace innal hamdalillah zuwa ƙarshe wa qala yace inna ikhwanakum haqiqa ƴan uwanku laƙul aduwa sun faɗu da abokan gaba wa inna zaidan a khazar rayata ga zaidu can ya riƙi tuta faƙatala yayyaki yayyaki hatta kutila har aka kashe shi a wasta shada yayi shahada thumma thumma thumma ma'ana thumma nan guda uku sannan sai na biyu waye na biyu shine Ja'far bin Abi Talib shi ma riƙi tuta yayyaki har aka kashe shi yayi shahada thumma ta uku waye na uku shine wa Abdullah bin Rawaha shi ma riƙi tuta yayyaki har aka kashe shi ina fata an fahimta yawwa thumma akhadha rayata saifun min siyufillahi sannan sai wani takobi daga cikin takubban Allah ya riƙi tutar wane ne shine Khalid ibn al-Walid shine Khalid dan Walid fa fataha Allahu alaihi Allah ya ba musulmi budi ta hanyar sa fa amhala sannan sai annabi tsira da amincin Allah tsara tabbata a gare shi dan yi jinkiri thumma amhala ala Ja'far salasan sannan annabi tsira da amincin Allah tsara tabbata a gare shi yayi wa iyalan Ja'far jinkiri na wajen kwana uku bai je inda suke ba ya ba su dama ma'ana mutuwar mahaifinsu ta zo musu to sai annabi ya ba su dama kwana uku su su nuna bakin cikinsu da damuwarsu game da mutuwar mahaifinsu annabi bai je musu ba ayya atihum bai je ba thumma atahum bayan kwana uku kuma sai ya je fa qala sai ya ce musu la tabku ala akhi ba'da al-yawm to daga yau bayan kwana uku nan kada ku ƙara wa dan uwana kuka ma'ana na ba ku dama har kwana uku duk bakin cikin da ya kamata ku nuna ku nuna a cikin kwana uku nan amma daga yau kada na ƙara ji wani yayi wadan kwana kuka annabi ya hana su sallallahu alaihi wasallam wato lokacin da Jafar ya rasu annabi tsira da amincin Allah ya tabbata a gare shi da mutuwar ta zo masa da labarin mutuwa ya zo masa da annabi je gidan Jafar sai ya samu ga matar Jafar nan ta ci kwalliya ta kintsa tana jiran mijinta an ce musu an ba su labari cewa ai ga rundunar sun taho za su dawo a lokacin kuma mijinta an riga an kashe shi labari kuma bai zo mata ba ga yaransa guda biyu suna ta murna baba zai dawo saboda haka annabi ya zubar da hawa ya rasa ma ta je ba su labari sallallahu alaihi wasallam haka dai annabi tsira da amincin Allah ya tabbata a gare shi ya daure ya gaya musu abin da suke faruwa to da ya ga irin damuwar da suka shiga ciki shine sai ba su dama sai da ya kwana uku bai ƙara dawowa ba ma'ana su bakin ciki iya yadda zai ishe su su gama cikin kwana uku nan ana kwana na uku da ya dawo shine ya gaya musu cewa to daga yau kada wanda ya kare wa dan uwana kuka ma'ana lokacin kuka ya wuce ma'ana shari'a ta baka dama duk irin tana mamacin da zaka yi da zubar da hawaye da sauransu to kai na kwana uku in kwana uku ya wuce kada ka ci gaba ina fata an fahimta yawwa annabi tsira da amincin Allah subhanahu tabbata a gare shi ya zo ya hana su kuka yace udu li ibnai akhi aje a kira mun ƴaƴan ƴaƴan dan uwana guda biyu sune da Muhammad da Abdullahi sune ƴaƴan Jafar din akwai Muhammad akwai Abdullahi ƙala marwacin hadisi ya ce faji abina shi abdullahi ne ce sai aka zo da mu ka anna afrah a lokacin duk mun wasu iri haka da jikin babu ƙarfi haka kamar 'ya'yan tsuntsaye haka irin 'ya'yan tsuntsaye 'yan ƙanana-ƙanana wanda ba su fara tashi ba an fahimta ai za a gansu irin abin tausayi ɗin nan su dai ga suna haka gafa-kafa kai amma ba damar tashi to muka zo irin daidai jikin ya sanyi haka saboda mutuwar mahaifinsu faƙala sai annabi tsira da amincin Allah tsara tabbata a gare shi ce ud'uli al-hallaqa aje a kira mun mai aski ma'ana gashin su yayi yawa kenan so da ƴan sani a lokacin shi zai kula da su faji abil hallaq aka je aka zo da mai aski ba haliqa ru'usana wanzu Allah ya sa shi diye mana aski aske kawo kanmu thumma qala sannan sai annabi ya ce amma muhammadun amma kai muhammadu dan ja'far fashabihu amina abi talibin kai kana kama da baffa mani abu talib ma'ana annabi ya ne musu wasa domin ya mantar da su wancan bakin cikin da suke ci sai ke cewa kai muhammadu kamar ka aifa da da baffa mu abu talib ma'ana baban baban su kenan ko kun ga shi ja'far dan abu talib ne kun ga kakan su kenan sai kai kana kama da kakanka abu talib wa amma abdullahi amma kai kuma abdullahi fashabihu khalqi wa khuluqi kai kuma kai kama da ni a wajen halitta sannan kuma kai kama da ni a wajen ɗabi'u irin wannan maganar annabi tsira da abincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya taɓa gaya babansa Ja'far lokacin da suke yin jayayya akan wa zai ɗauki a gidan Hamza wa zai ɗauke ta rene ta sayyidina Ali ce shi ne Ja'far ma ya ce shi ne Zaid bin Harisa ya ce shi ne da ƙarshe sai annabi tsira da abincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya bada ita ga ina ji matar ga Jafar ne saboda matar Jafar ‘yar uwar matar Hamza ce, annabi sai ba da ita ga wannan. To to kowane da annabi kwanta masa da hankali sai ya faɗa masa maganganu daga cikin maganganun da ya ga Jafar sai ya ce kai ai kamar mu ɗaya da kai a ɗabi'u da kuma halaye ga kuma ɗan gidan Jafar ɗan annabi ya maimaita masa irin wannan magana sallallahu alaihi wasallam thumma akhadha bi yadi fa menene nan bai fito na bana thumma akhadha bi yadi sannan sai yarke hannuna yarke hannuna wannan wajen ban fahimci abin da yake nufi ba gaske to sun ma akaza biyadi sannan sai rike hannuna mu ce insha Allah ta'ala gobe zan abin nan zan zo mana da abin da wajen yake nufi faqala yace Allahumma khalif ja'faran fi alihi Allah ka maye gurbin Ja'far ka zama halifansa a cikin iyalinsa wa barik li abdullahi fi safaqat yaminihi kayi albarka ga abdullahi a cikin kasuwancinsa qalaha thalatha marratin annabi tsira da abincin Allah tsara tabbata a gare shi ya faɗa haka sau uku faja'at ummuna sai mahaifiyar mu ta zo wajen mahaifiyar su ita ce asma bintu umaisin fa zakarat lahu yutmuna sai ta fara ambatawa annabi tsira da abincin Allah tsara tabbata a gare shi irin halin maraicin da muke ciki irin halin maraicin da muke ciki waja'alat tufrihu tufrihu lahu sai ta rinka kokarin gaya wa annabi abubuwan da suke tayar masa da hankali abubuwan da za su sa shi bakin ciki gashi na malai sallama abinda ake nufi da tufrihu shine ai taghummuhu wa tuhzinuhu abubuwan da za su sa shi bakin ciki da damuwa amma tana tuno masa da mutuwar dan uwansa Jafar annabi yana shiga cikin damuwa ai yaran nan abban su ba mai musu kaza ba saboda haka annabi tana gaya masa maganar annabi yana shiga cikin damuwa faqala sai mazan Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya ce mata al'ailatu ta khafina alaihim shin talauci kike musu kike ji musu tsoro wa ana waliyuhum fi dunya wal akhirah bayan ni ne majibincin su a duniya da kuma lahira tsoron me yake ji musu kuma wannan hadisi akhrajahu Ahmad bi isnadin sahihin ala shart Muslim wa min tariqihi al-Hakim قطعه قطعة منه إمام الحاكم يا فتد بنغري daga cikin hadisin وروى أبو داود والنسائي منه قصة الإمهال ثلاثا مع الحلق هكذا إمام أبو داود إمام النسائي سنبتد شي قصر jinkiri da annabi bai zo gidan matsawon kwana uku tare kuma da askin da ake musu sun fitar da iyanan wata qaddama ba'abu fil mas'ala wa qala al-hakim sahih al-isnad wa faqahu adh-dhahabi wa lil hadith shahidun dhakarahu fil fil musnad wa fihi da'afun hadisi yana da shahidi wanda aka ambata a cikin musnad imam ahmad amma a cikinsa akwai rauni wa qad dhaba ila ma zakarna mala yace wasu daga cikin malamai sun tafi zuwa ga abin da muka ambata min anna ta'ziyata la tuhaddu bi haddin cewa ta'ziya ba iyakance ta da wata iyaka jama'atu min ashabil imam ahmad wasu mutane wasu malamai daga cikin malaman mazhabar hanbaliya duk sun tafi akan haka kama fil insab kamar da zo a cikin littafin insab wa huwa wajhun bil madhhab shafi wannan kuma wata fuska ce daga cikin fuskokin da malaman shafi'iyya suka bada fatawa da ita qalu suka ce li annal gharaba saboda babban abin da ake ake bukata abin nufi din addu'a shine ayi addu'a wal haml ala sabri da kuma ayi kokarin dora shi wanda ya rasu akan hakuri wannahi anil jaz'i da kuma a hana shi raki وذلك يحصل hakan kuma zai faru ne ma quli zamani duk yadda zamani ya tsayi ba za a ce iya kwana uku ko wadannan abubuwan za su tabbata ba duk yadda zamani ya tsayi addu'a ga mamaci tana nan haka nan ba mutum hakuri shi ma yana nan za a iya yin sa hakahu imam al-haramaini wa bihi qata abu abul abbas ibn al-qas da wannan ibn al-haram imam al-haramaini al-zuwaini yayi kaito haka nan kuma abul abbas al-qas ya yanke hukunci a kai mina immatim daga cikin malaman shafi'iya wa in an karahu alaihi ba'dhum ko da da yake wasu daga cikin malaman shafi'iya sun yi inkarin hakan suka ce da an yi kwana uku kamata ya tsaya fa inna ma zalika min tariq al-ma'rufi min al-madhhab la dalila malai ce wannan kwa ya fara ne sakamakon goyon baya kawai da suke da mazhabin su ba dan sana da wani dalili ba unzur al-majmu' malai ce a kalli a duwa littafin al-majmu' sharh al-muhazzab wallahu ta'ala alamu bihi tawfiq anan zamu dakata insha Allah ta'ala abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba ɗaya kuskure da muka kuma Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله